أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nisa ina muku sallama in ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum wanda a yau shine halkan mu ta goma sha biyar kuma kamar yadda aka sani muna karatu ne a cikin fasali wanda mala yake cewa faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi to muna cikin wannan fasali ne mai nisa kuma wanda zamu tashi daidai inda yake cewa wa yakunu mustafidan fi jami'il ahwali wanda yana muna bayani game da irin abubuwan da ya kamata lalle wajen neman ilimi din nan ɗalibi mai neman ilimi ya yi ƙoƙari matuƙa da gaske ya mai da hankali ga irinsu shi ne yake cewa ya kunu shi ɗalibin ilimi ya zamo mustafidan mai neman fa'idantuwa fi jami'il ahwali a cikin dukkan halayen shi wal awqati da lokuta min jami'il ashkhasi daga dukkanin mutane baki ɗaya ma'ana shi ne shi ɗalibin ilimi ya zama mai neman fa'idantuwa a kowane hali da kowane lokaci yana cikin halin farin ciki yana cikin halin damuwa yana cikin halin koshi yana cikin halin jin yunwa yana ya zama dai kai a kowane lokaci tunanin da haka ya za kai ka samu wani abu bako na ilimi wanda bai ka sani ba ko da kalma ɗaya ce ya zama kai shi ka ka gurin ka ji wani abu wanda ba bako na ilimi wanda baka taba ji ba domin ka karu da shi ya to shine ma ya zamo mai neman fa'idantuwa a cikin dukkan halaye da lokuta kuma yace min jami'il min jami'il ashkhasi daga dukkan mutane baki daya za ka garka ɗauka a ni dole sai in ga malamwa ne kawai ni ci abu sannan ɗai zan aiki da shi a'a ba shi ne ba kowane irin abu ne in dai na ilimi ne wanda za a karu da shi ya amfani ka iliminka ko ga wane ne na malami ka ji shi to kai aiki da shi sai kawo hadisi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al hikmatu hikima dalatul mu'mini batacciyar abu ce ta mu'mini aina ma waje da hadu inda ya same ta a kazaha ya rike abu shi wai ma'ana shi ne shi mumini duk inda ya ji wani abu na hikima ya ce to dama wannan abun nashi ne bacewa ne yanzu ya cinci abu ne ya gane abu ne saboda haka kawai ya dauki abun shi ya ji ya aiwatar da shi ya an fahimta yana nufin misali yanzu inda zaka ji wani abu na hikima ko na ilimi ko ma na hikima din ne wanda zai yana da muhimmanci to ko ga bakin wane ka jiya ko ko wani makiyinka ne ko ka ji wannan kalma daga gare shi to ga ka'ida dama naka ne bacewa ne abin yayi don haka dauki abin ka kawai kai aiki da shi ne hikimar da taka saboda haka kuma suna cewa alhikimatu ita hikima dalatul mu'mini cikin tuwa ce ta mu'mini ayyana ma wajar hadu inda ya same ta akhadha hayya likita ana fasara da haka ne kace tsin tuwa ce ta mu'mini ko kuma kace dalatul mu'mini batacciyar watan abu ce ta mu'mini ma'ana ta ci dama bacewa ne ta yi bai ganta ba yanzu da ya ganta ko ga bakin waye ji wannan hikima din ya dauka ya aiki da ita shine aina ma wajadaha akhadha to inda ya same ta ya rike ta sai ce wakila an ce wato malamai suna cewa khudh ma safa ka rike duk abin da ya tsalkaka wada'a ma kadura ka bar abin da ya gurbata ma'ana shine abin da yake ya cudanya da banna to kakka yi aiki da shi ka fita batun shi amma duk abin da yake ya tsautata ya tsalkaka abu ne mai kyau wato shine sai kan ji wata kalma daga wani mutum mutumin nan ko ka san shi ko baka san shi ba ko maya kuke da kai da shi kuna da sabani da kai da shi ko baku da sabani sai ka ji wannan abun amma fa abun tatacce ne mai kyau lalle kuma kai kana da fahimta da zaka iya tabbatar da iya lalle abun nan mai kyau ne sai kawai kai aikin da shi ya shine huska riki ma safa abin da ya tsabtata ya tsalkaka shine ma safa shine ma safa abin da ya tsabtata wada aka bar ma kadura abin da ya gurbata wanda yake yana cuɗanya da ɓanna wani makaji wata maganganu ga wani malami amma akwai son rai ciki da kuma abubuwa waɗanda suke ba daidai ba ya faɗi ya ta ya faɗi ga gaskiya amma kuma ya cuɗin ya ta da abin da yake da ƙarya ba gaskiya ba shikenan sai ka bar mashabin shi kawai sai mala ya ce wasu mai shekh al-imama na ji shehu wanda yake shugaba al-ustaza malami fakhruddin al-kashaniya shine fakhruddin al-kashani wa rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya kula yana cewa kanar jariyatu abi yusufa yace akuyangar abu yusufa ta kasance rahimahullahu Allah ya ji kanshi ta zamo amanatan matsayin amana kamar a ce watan ya ba da ita riko kenan inda muhammadin wurin muhammad bin hassan rahmatullahi alaihi rahmar Allah ta tabbata gare shi wato shine kuyangarta shi abu yusufa tana hannun shi a muhammad bin hassan matsayin kamar riku haka shine amanatan din eh matsayin amana a waje ne ma'ana ya bashi riƙe ta amana to faqala laha sai shi watan a muhammad bin hassan sai ya ce mata shin wai hal tahfazina ko ke kiyaye fi hadal lokaci a cikin waɗanga lokacin shin ke kiyaye min abi yusufa daga abu yusufa wancan ubangidan naki filfiƙi a cikin sha'anin fahimta na ilimi shay'an ko ke kiyaye wani abu kamar ka ce misali hal tahfazina shay'an hal tahfazina shay'an shin ko ke kiyaye wani abu filfiƙi na sha'anin fiƙihu fi hadal lokaci a wannan lokacin min abi yusufa daga ainihin mai gidanki abu yusufa sai tambaye ta ma'ana yana son yanzu nan ya karo da ita da wani abu da ilimi ka duba gani nan ku yan gashi ce fa amma na abin da ya kaso ya jiya shi akwai wani abu wanda ta rike daga abu su din da ilimi wanda shi kuma in ta faɗa mai zai karo da shi ya to haka ake so mutum ya zama neman fa'ilantuwa ko ɗalibin ka ne ko matukar kana ganin ga wani abu ne ya ratsa ciki ne wanda kana tunanin kila ya san wani abu wanda baka san tambaye shi mana ka gani ba ma ki kila ya faɗi wani abu wanda zaka karo da shi ya ko da ɗalibinka ne ya taɓa yin karatu gare ka amma yanzu daga baya kuma sai ka fahimci ya ji ya karanci wani abu kila wanda kai baka sani ba sai ka yi buga da haka ne to shine qala sai ta ce mashi la a a ban kiyaye komi ba illa annahu face sai dai shi watan yukarriru watan yana maimaita yana yawan maimaita karatu ko yoshi watan wajen karatu sannan waya kulu kuma ya kasance yana cewa sahamu dauri saƙiɗun rabon kewayo mai faduwa ne nan da ta ce sahamud daure saƙidun rabon kewayo mai faduwa ne ma'anar misalin shi ne waye rabo wanda za a yi ta yi ya kai ya kawo ya kai ya kawo mai faduwa ne misali kamar yanzu ga misali sai a ce naira 500 sai ka aika ma da wani mutum ita ka bashe ta ko da an haka mai wannan naira 500 shi kuma sai ya raba ta uku sai mai kama da rabi kaga in ya raba ta uku yana jin zai mai kama da kusan irin naira 166 ne kaji da kwabbai to kaga yanzu misali ya mai kama da naira 166 misali to ana kawo ma kai kuma kai ka fara bashi naira ɗarin biyarwa ya rabo ta uku ya kawo ma rabi kai kuma yanzu da ya kawo maka wannan 166 sai kai ma ka raba su uku kai kuma ka sake tura mai da kashi ɗaya bisa uku ɗin kaga in ka raba wannan 166 zai baka naira 55 da kwabai to 55 din nan kai ma da ka bashi sai ya sake rabo su uku shi ma yanzu a gyan ya kawo maka kaga zai mai kama da irin naira 18 ka kudi suna ta ragewa dai kai kuma da haka naira 18 da kwabai kai kuma da haka kama naira 18 misali sai ka raba su uku kai ma kaga in ka raba naira 18 uku kaga naira 6 zai baka kenan sai ka sake tura mai da naira 6 kai kuma shi kuma da aka kai mai naira na shidda sai ya raba su uku har yanzu shi ma naira na shidda ya mai kama kaga sun dawo naira biyu kenan kaga naira biyu ne zai aiko maka da su kenan to kai kuma da aka kama wannan naira biyu din kuma har yanzu kai ma ka raba su uku to in ka raba naira biyu uku nawa zai baka kenan kai ka tunani ka gane to in ka raba naira biyu yanzu misali uku sai ka tura mai da kashi guda shi kuma yanzu can a a za a yi ya rabo ɗaya bisa uku na naira biyu na'am ya baka naira biyu kai ka raba naira biyu din kashi uku ka tura mai da kashi ɗaya to ya za a yi ya raba wannan kashin ɗaya da ka tura mai da shi ya rabo shi uku ya ƙara mai kama da shi yanzu kai ma to mai ma'ana yana nufin duk abin da za a yi rika rabo ana ta rabawa ana ta rabawa to sai an kai ya kai inda ko an raba din abin da za a yi ragawa din bai rabuwa misali ne wannan ne bayan an fahimta to wannan wani karin magana da suke din cewa sahamu dauri sake din rabon mai kiwayo mai faɗuwa ne saboda ka yau in zaka naci kai ta naci ko baka da fahimta na karatu ka dage ka tayi ka tayi to tun baka fahimtar wata rana sai ka fahimta da izinin Allah to saboda haka shine ta ce to shi abu yusufa ya kasance yana yawan maimaita karatu sannan bayan yawan maimaita karatu yana yawan faɗin cewa sahamu daure saƙiɗin rabon mai rabon kewayo mai faɗuwa ne mana in za a raba a ba wancan shi ma ya raba ya ba wani wancan ɗin da aka ba shi ma ya raba ya ba wancan misali ko da bibibu ne ko aka rarraba to sai an kai rabon da ƙarshe wancan na ƙarshen wanda za a yi rabon da ba a mala ga wani abu wanda zai isa a raba din shi ma to kaga ya faɗi kenan to shine mana so sai ta ce a to shine lokacin da ita wannan kuyanga ta gaya mashi Muhammad ibn Hassan haka fa hafiza zalika minha sai kiyaye wannan daga gare ta yace wa kanatul mas'alatu mas'ala ta kasance mushkilatan mai rikitarwa ala Muhammadin ga shi Muhammad bin Hassan din rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya jikan shi wato akwai wata mas'ala wadda ke ta rikitar da shi fartafa iskaluhu sai wannan rikicin nashi ya dauke bi hadhihi kalimati saboda wannan kalma din fa alima sai ya gane cewa annal istifadata lalle fa'idantuwa lalle mumkinatun mai yiwuwa ce min kulli ahadin ga kowane mutum saboda haka bai yiwa mutum ya ce a'a shi ba da za a shi ya karo da wani abu na ilimi a'a sai in ba ji an kalima ba amma matukar mutum ya nema ka'ida ne sai ya karo da wani abu ne haka kuskure ne zaka samu wani sai ka je yana cewa shi ai ba zai je makaranta ba saboda shi yanzu ai ya kai har wani lakabi mutai kai ya kai wala wala daina a'a wannan ba ya ta zama hujja ga mutum yanzu wajen Allah madaukakin sarki alhali bai san ayyukan shi na ibada ba wannan ba hujja bane ka ce kai ka kai wani lokaci ne na shekaru wanda kai yanzu kai ka wuce zuwa makaranta wannan ba hujja bane ka je ko kalma ɗaya ne kake karuwa da ita wannan yana da muhimmanci kalma ɗaya a ce ita mutum yake karuwa da ita tana da muhimmanci kwarai da gaske gare shi ko ma ka rika zuwa in ma ba za ka iya rika littafi a karanta ma ba ka zauna inda ake yi din kana saurari kana jin irin abin da ake faɗa dole dai sai ka karo da wani abu cikin ilimi saboda haka to shine shi Muhammad ibn Hassan ya ce to shine sai ya san cewa lalle annal istifadatu lalle neman fa'idantuwa mumkinatun tabbas mai yiwuwa ne min kulli ahadin ga kowane mutum daya ba wani wanda ya wuce je ya karatu don haka ai kaga ana cewa neman ilimi ko min al-mahdi ila al-lahdi ne ko min al-mahdi ila lahadi wato tun daga zanin goyo ne tsumman goyo sadda aka haifi mutum yana jariri yana jinjiri ko kaga ana rungume shi a cikin tsumman goyo to tun daga nan neman ilimi lokaci ne ne gare shi wannan jinjiri din har zuwa lokacin da za a sa cikin kabari sadda zai rasu kenan duk lokacin da na neman ilimi saboda haka yana da kyau gaskiya yan uwa a kiyaye maganar mutum ya ce shi ya wuce zuwa makaranta wannan ba dalili bane to Allah ya ba mu ikon zuwa din sannan sai ya ce wali hada saboda haka qala abu yusuf abu yusuf ya ce rahimahullahu Allah ji kanshi haina kila lahu lokacin da an ka ce mashi bima adrakatal ilma da me kan riski ilimi qala sai ce to abin da yasa na samu ilimi mastan kaftu min al istifadati ban taba kyamar neman fa'idantuwa ba yace ni tunda nake ga kowane mutum ne ko ma wane ne ni ban taba kyamar in fa'idantu da shi ya na wani abu na ilimi ba ni ina da bukatar in samu wani abu gare shi yanzu wannan da yawa yana faruwa sai ka ga wani Allah kila wani almaji ya yi karatu gare shi amma almajirin nan Allah ya mai buɗe da fahimta sosai da gaske da baiwa na ilimi ya fahimci abin da shi wannan malamin nashi ma bai fahimta ba to amma kuma sai ka ga mutum yana girman kai in a ce wannan ɗalibin nashi zai yi wani karatu ko mai muhimmanci ne ba zai tsaya ya bada lokaci ya saurara ba saboda girman kai yana ganin wani ya isa balle in karo da shi da wani abu saboda ganin ka ya taɓa karatu gare an fahimta uwa uba ma balle abun takaici wanda suke ɗalibai watan tare kamar masu karatu tare abokin karatun wancan ne da wancan to amma sai ya zama aka samu wani ɗaya daga cikin abokan karatun nashi Allah ya ɗaga shi kuma ya ba shi fahimta da kuma baiwa na ilimin da su bai da shi ya amma wai ba zai iya tsayawa ya saurari karatu na wannan abokin karatun nashi wanda ya samu baiwa sama da shi din ba gani ya kai shi bai sai sa bai fa'idantu da shi ba wannan duka duk wanda yake irin wannan halaye da wannan ɗabi'a to wannan ba ɗabi'a ce ta masu ilimi ba gaskiya ba ɗabi'a ce malamai waɗanda suke na gaske to a kowane wuri su suna neman fa'idantuwa da ƙaruwa ƙwarai da gaske saboda haka da wanda ka karantar da wanda yake ɗanka ne a yanzu ya tashi ya fara koyon karatu bayan gashi kuma kai ka riga ka daɗe cikin karatu yanzu ya fahimci abin da baka fahimta ba ka tsaya mana ka ƙaru da abin da ya fahimta wanda baka gane ba in ka ƙaru kanka ne ka ƙararwa in baka tsaya kuma ka je ba kanka ne kuma za ka cutarwa to Allah ya cire mu da girman kai ya ba mu ikon tsayawa mu saurari karatu ko daga wajen wane ne wanda ya fahimci abin da ba fahimta ba alfinan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yace don haka ni mastan kaftu ban taba kyama ba min al-istifadati daga neman fa'idantuwa daga kowane mutum ne yace kuma bayan wannan wa ma bakhiltu ban taba yin rowa ba bil ifadati da fa'idantarwa ba don haka ga kowane irin mutum ne matukan wani abu ne wanda ni sani wannan mutumin kuma ya zo ya nemi in sanar da shi shi ya ce ni kuma zan sanar da shi na ilimi din ban taɓa rowa ga kowa ba don haka kai ga ƙa'ida kana malami da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ma ko maƙiyinka ne wanda kai kasan yana ƙiyayya da kai ya misali ya taho neman karatu kawai ga ya mashi karatun ba ruwanka kakka mai shi ruwa ko wanda ne ya zo maka to haka ake bukata kana matsayin malami ka zama to shine ke nufin ma bakaltu ban taɓa yin ruwa ba bil ifadati da fa'idantarwa ba ga kowane mutum haka duk abin da na sani baki abin da na sani zan sanar da mutum ya zo gari ne amma eh abin da baka sani bane shikenan kace baka sani ba yace kila an ce ibn Abbas ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma da Allah ta tabbata gare su ma'ana da shi da baban nashi da sayyidina Abbas din an tambaya Abdullah ibn Abbas aka ce mashi bima adrakatal ilma da me kai riski ilimi qala sai Abdullah ibn Abbas yace bi lisanin sa'ulin da harshe mai yawan tambaya haka duk abin da ban sani ba na ilimi zan tambaya shi kenan an gaya mana kuma sai je in rike ya ce da wannan na samu ilimi ya ce kuma wa kalbin akulin da zuciya mai hankali ma'ana yana ka gaya ma abu zan sa kaifin hankali matuƙa in fahimci abin nan da kyau in rike to wannan kaga shine abdullahi bin abbas kenan sannan wa inna ma miya talibul ilmi kadai da yace kuma an ambaci mana yace an ambaci mai neman ilimi ma ta kulu kalmar ma ta kulu wato a can da abinda ake wa shi ɗalibi lakabi mata ƙulu ake ce mashi haka ya ce shi mata ƙulu haka ake kira ɗalibin ilimi shi ne ke cewa inda ma kaɗai dai su miya ɗalibin ilimi an ambaci mai neman ilimi an ambaci shi da suna mata ƙulu mata ƙulu ya ce li kasaracin saboda yawan ma kanu ya ƙulu na abinda suna kasance suna faɗa su masu neman ilimi din fi zamanin awwal a cikin zamanin farko in za su yi muzakara an fahimta na tunatar da juna tsakaninsu suna cewa mata ƙulu fi hadhihi almas'alati me zaka faɗa a cikin wannan mas'ala to suna amfani da wannan kalma din ta mata ƙulu to har sai aka ana ce musu mata ƙulu ma'ana me zaka ce to sannan sai ce wa inna ma tafaqaha abu hanifata yace kadai dai abu hanifa ya samu ilimi ya fahimci addini rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kanshi bi katharatil mudarahati saboda yawan jefa ma juna fasara da ma'ana ma'ana da shi da yan uwan shi dalibai sai a zauna wancan ya ja ya fassara mai wancan shi ma ya ja wancan ya fassara mashi da kuma fahimtar ma'ana abubuwan tsakanin su wasu wasu suna irin wannan to shine shi Abu Hanifa da haka ne ya fahimci karatu sannan wal muzakarati kuma ya fahimci karatu da yawan muzakara ma'ana shine tunatar da juna ilimi din wato ya samu wannan ilimin in bi kataratin mudara hata da yawan jefa ma juna fassara wal muzakarati da kuma tunatar da juna fi dukkanihi a cikin shagonai hina kana fazzazan lokacin da ya zamo yana sai da tufafi saboda shi abu hanifa yana sai da tufafi haka to a shagon nashi da yake sana'a to a nan suke yin muzakara din nashi da mu ɗara haɗin da shi da abokanin karatu din to ya ce da haka nan kuma ya samu karatu din har ya fahimci karatun nashi to sai ya ce wa kana abu hafsin alkabiru abu hafsin alkabiru ya kasance rahimahullahu allah ya ji kanshi yaktasibu yana nema wa yukarriru kuma yana yawan maimaita karatun shi cikin aikin nashi wato nan abin da yake so ya gwada mana ashe sana'a ba ta hana a yi karatu ko da kana sana'a lahiya lau ashe kenan zaka iya kana neman abin da kai na sana'a da abin da zaka ci na rayuwarka sannan kuma kana ci gaba da neman ilimi tun daga Abu Hanifa yana da shago ma yana yana talla na kaya shine bazzaz na sutura amma kuma bai hana shi ya yi karatu ba kuma gashi yana sana'a din yana neman abin da ya ci na lura ta yau kullum sannan kuma gashi kuma kamar yadda ya faɗa na ya ce abu hafsan alkafir ya ce wata shi ya kasance yana nema ma'ana yana jiya ya nemi abin da zai harkoki na yau kullum kuma yana zaunawa yana maimaita karatu na shi kaga ashe in kana ɗalibin ilimi to kar ka zamo da kushe jiran ka kai sai an baka tallafi da taimako sannan ka amfana da shi a'a kai ma ka zama daidai gwargwado duk abin da ya sawuka za ka yi bakin kokari kai ma da neman abin da za ka yi harkokin ka ne da kullum din to shine ya ce fa in kana in ya kasance labudda dalilin ilimi ba makawa ga mai neman ilimi min al kasbi daga nema li nafaqati iyalihi domin ciyar da iyali ne wa gairihim da wani su falyaktasib to yaje ya nema din wal yukarrir kuma ya rika maimaita karatun nashi wal yuzakir ya rika yin watan tunatar da juna da abokan karatun nashi wala ya kasal kada ya rika yin kasala wato ya zama raggo kenan kada ka yin kasala ma'ana na abin da ka so ya gwada kenan wato matsar kaka kenan dan yana gwada mana kenan a shi shi ma har yanzu mutum ya ce a ni yanzu iyali gare ni ina na ya aure ina da mata ko ina da ƴaƴa biyu ko uku saboda haka ni yanzu ai abin da suka ci shine abin da Allah ta bani lokacin zuwa neman karatu wannan ba gaskiya bane amma ai ya kamata mutum ya auna gani a tsakanin dare da wuni awa 24 ne ke cikin shi yanzu dan Allah cikin awa 24 ka kasa ware makaratu minti 30 ko awa daya ka je ka yi sai ka ce kai baka da dama yanzu idan mutum ya je lahira bai san komai na addinin shi ba sai ga ma ubangiji madaukin sarki cewa ai abin da yasa bai samu dama ya je ya karatu ba ai saboda iyali hidima iyalin shi kamin ya iyalin yana bi ne to me yasa bai je ya karatu ba kamin ya iyali kuma mutum nawa ne suka yi karatu suna da iyali ba su da azumi musamman malaman mu nada da tijan mu Allah ji kansu haka suke da iyalan nasu da mata ba ma ɗaya ba ma mata ɗaya ba amma haka suke a je a dawo a ce a dawo duk haka iyayen namu suke gudanar da karatuttukan nasu din saboda haka don mutum na da iyali ya ce shi ne hujja ta yi ba zai ƙara zuwa makaranta ba shi da ɗabe da lokaci wannan ba gaskiya ba ne mutum yana iya wani minti awa ɗaya cikin awa na ishirin da hudu ya je muna wajen karatu mana to wannan shi ne kaga in sai ya ce mutum ya nema shi yasa ka gana ya ce idan ya zama ba maka wasu ya nemo watan nema don ciyar da iyalin shi to ya je ya nema da amma dai ya ce gaba da yin muzakara yana muzakara da kuma watan maimaita karatu a gida sai ce a walaisa lisahihil badani bai zamo watan walaisa lisahihil badani bai yiwuwa ga mai lahiyayyen jiki wal akali da hankali ko kamar ka ce walaisa uzurun an fahimta walaisa uzurun ba uzuri lisahihil badani ga mai lafiyayyen jiki fitar ki ta'allumi a cikin barin neman ilimi wattafaquhi da kuma fahimta na addini wato mutum matuƙa yana da lafiya lafiya telau ba wata rashin lafiya wadda ya take tawaye da shi wadda ba ta bari ne zuwa ko ina kuma yana da cikakken hankali ba mahaukaci yake ba sai ce ai shi yanzu saboda talauci da yake fama ta yake fama da shi shi yanzu ina ga dama ina ga lokaci na taya ya karatu shi abin da yace ka bada da sauransu wannan ba hujja bane matukar dai kana lahiya to mala yace baka da wani uzuri na barin neman ilimi ka je ka fahimci wani abu naka na addini ba makawa sai ce fa innahu domin shi mutum koda yana ganin talaka ne shi ya la yakunu ba zai zamo afqala mafi talauci ba min abi yusufa bisa ga shi abu yusufa din nan rahimahullahu Allah ya shi wai ma'ana komai talaucin ka ba za ka zama kana talauci kamar na abu yusufa ba walam yamna'ahu yace kuma wa mai man'ahu zalika walam yamna'ahu zalika wannan talaucin kuma bai hana shi ba min at-tafaqquhi na fahimtar addinin naka bai hana sai nemi karatun ba ko ina jin akwai wani malami imam albaji ne shi wanda ya shirya muwadda malik din nan almuntaka ina tunanin shi ne wanda ake cewa saboda ba ya da kuɗi shi ma an kai inda wato in zai yi karatu cikin dare kuɗin da zai sayi mai ya zuba ga fitilar baya ma da su wanda zai kunnawa ya yi wannan karatu din wani lokaci sai ya zo inda wani mai gadi in ya kunna wuta sai shi mai gadi yana aiki ne na gadi ne can ya kunna haske ne shi kuma yana unkwani da hasken yana karatu ne saboda bayan kuɗin da zai sayi mai wanda zai zuba ga fitila wanda zai karatu to da Allah yanzu wani irin hujja mutum zai faɗa ka ji irin waɗannan bayan Allah magabata yana na ya shirin wadda mali ya kai juz'i tara almuntaka to kaga duk irin waɗannan abubuwa haka suke zaka talauci baya hana ai karatu duk wani malamin da zaka ji tarihin karatun shi zaka sha mamaki in ka ji irin talaucin da ya fama da shi da wahalhalun da ya shiga za ka yi mamaki ba su da yawa malaman waɗanda za su tashi ka ji ba sha wahala karatu ba sai in wanda dama sun tashi ko can sun isko iyayensu dama cikin wadata suka ɗauki masu nauyin komai da su amma dai matukar ba hakan ba to sai ka isko an yi wahala kwarai da gaske na rashin kuɗi da talauci din da abin da za a ci ma sai an yi wahala sannan a je a neme shi din to shi yasa ya ce haka watan komi talaucin ka ba za ka kai ga na abu yusufa ba amma wannan bai hana shi nemi karatu din ba sai ma ya ci gaba da cewa fa man kana lahu malun kathirun duk wanda dukiya ta kasance gare shi mai yawa fa ni'mal malu salihu to ma dallako da dukiya mai kyau lil rajul salihi ga mutumin kirki shi ma al munsalifi watan wanda take dukiya na abun jiro abun juyewa ma'ana abun sarrafawa fi ɗarikin ilimi a cikin neman ilimi don haka kana ɗalibin ilimi sai Allah ya baka wadata madalla in dai zaka ji sarrafa da wannan dukiya taka wajen neman ilimi to abu ne mai kyau madalla da ita sai ce kila an ce li alimin ga wani malami bima adrakatal ilma da menene kar da suke ilimi qala sai ya ce bi abin ganiyin da uba mawadaci shi yasa ni sabu ilimi li'annahu domin shi baban nashi ya kasance yastani'u bihi yana zaba da wannan dukiyar tashi din yana zabar a halal ilmi ma'abuta ilimi wala fadali da daraja su yake ta kashe mu wannan dukiyar hidima ga malamai yake ta yi da wannan dukiya tashi kowane lokaci yana yin hidima ga ma'abuta ilimi din to sanadiyar wannan hidimar da yake yi ga malamai masu ilimi ya ce to da haka nan sai ga dan nashi ya zama mai ilimi din sai ya ce fa innahu domin shi ita dukiya din nan sababa ziyaratul ilimi dalili ne na ƙarin ilimi li'annahu domin ita dukiyar nan ka ciyar da ita cikin ilimi cikin neman ilimi shukurun godiya ce ala ni'imatil aqali bisa ga ni'imar hankali da Allah baka wal ilmi da shi ilimi da haka wannan dukiyar taka da zaka yi ta kashe wajen neman ilimin naka tsakanin sayan littafi menene da sauran abubuwa na yau da kullum naka ilimi to matsayin godiya ne kai ma Allah shi ko sai Allah ya ci gaba da baka koyaushe saboda haka shi yasa wato ya ce naka ƙari ne kuma kaga ita godiyar nan ka gode kaga Allah ƙara ma zai ko wa in shakartum la azidannakum kenan sai ya ce huwa saboda ziyaratu haka ita godiyar nan kuma dalili ne na ƙaruwa saboda wa in shakartum la azidannakum kenan ya ce qala abu hanifata abu hanifata nu'man rahimahullahu ya ce inna ma adrakatul ilma ya ce kadai da ni na riski ilimi ne bilhamdi da godiya wa shukuri da kuma godiya din dai ya ka yace fa kullama fahimtu shay'an duk lokacin da na fahimci wani abu na ilimi inji Abu Hanifa shine kullama fa kullama fahimtu shay'an duk lokacin da na fahimci wani abu min al-ulum na ilimi wa waqaftu ala fiqhin ni tsayo akan fahimtar wani abu wa hikimacin da kuma hikima yace qultu alhamdulillahi ta'ala sai yace alhamdulillah na gode ma Allah madaukakin sarki yace dan duk sanda na ji na gane wani abu na fahimci shi da kyau sai kawai in ji na gode ma Allah madaukakin sarki sai in ce alhamdulillah ta'ala ya ce to wannan yana daga cikin abin da ya sa ni samu ilimi sai ya ce a fasda da ilimi sai ilimi na ya karo akan haka sai mala ya ce to haka za haka nan yan bagi ya kamata da ɗalibin ilimi ga mai neman ilimi an yi shi da ya shagaltu bishukur da godiya bil lisani da harshe wal janani da zuciya ya zama zuciyarka tana godiya wal alkaji da gabbai gabban ga su ma zama suna godiya a aikace za su yi wani aikin da zai tabbatar da godiya ga Allah domin godiya akwai ta harshe akwai wanda za ka yi aikace godiya da ta harshe shine ka faɗa ga baki alhamdulillah din zuciya kuma har cikin zuciyarka ya zama lalle godiyar na akwai ta aiki na gabbai kuma su aiwatar kamar yanzu misali in kai mai dukiya ne ka ebi wannan dukiya ka je ka taimaka ma da bayan Allah su ya ko malaman ne ɗalibai masu neman ilimi mabukata da sauran ayyuka na alkhairi ka yi to matuƙar ka yi wannan to in ka yi haka ɗin to ka yi godiya kenan da waɗannan gaɓɓai naka ɗin to shi ne ya ce to mutum ya zama wata an yi shigila shagal tafi shukur da godiya bin lisani da harshe wal janani da zuciya wal alkani da gaɓɓai wal mali da dukiya ita kanta dukiyar ka zama mai godiya ga shi ne ka riƙa yin sadaka gare ta ɗin zuwa ga waɗanda ya kamata ɗin ya ce to in mutum yana haka na shi ɗalibi wayar alfahama zai ga fahimta shi ko wal ilma da kuma ilimi din wat tawfiqa da dacewa min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki kuma wa yadlubu da hidayata ya rika neman shari'a min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki bid du'a minhu da yin da yin roko ga shi ubangiji din wat tabarru'i da kuma kaskantar da kai ilaihi zuwa ga shi Allah madaukakin sarki din fa innahu ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki hadin mai shiryawa mai shiryarwa ne manista hadahu ga duwan da ya nemi shirya tashi din ya ce fa'adul haƙi ma'abuta gaskiya wa ma'adul sunnati wal jama'ati su ne mabiya hanyar manzo Allah sallama jama'ar musulmi to su wa al'umma musulmin din nan ne a dalabul haqqa sun nemi gaskiya ne min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki Allah din nan da yake alhaqi shine wanda yake matabbaci watan matabbaci wato shine alhaqu kenan ko zalika bi anna Allah huwal haqq ko to shine alhaki Allah ɗin da yake shine gaskiya al-mubin wanda yake mabayyana mabayani al-hadi kuma wanda yake mai shiryarwa al-asimi wanda yake kuma mai tsare mutum daga barin bata to saboda sun ta roƙon Allah haka din fa hadahum wallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki shiryar da suwa wa asamahum ya tsare su an dalalati daga barin bata amma wa hadu dalalati su kan ba abuta bata to su kan ujibu sai an kama makantar da su ma nasu suna ta ganin mamaki suna kawatar da kansu da kansu shine ojibu an kawatar da su bi ra'ayihim da ra'ayinsu wa qalhim da hankalinsu don haka wa talabul haqqa sai suna neman gaskiya min al makhluqi daga abun halitta al ajizi wanda yake gajiyayye wa huwa al aqalu shine hankali sai zama hankalin sun ka dogara da shiya wai da shi za su fahimci al'amura na ilimi din na addini to ya ce ma'abuta bata to su haka sun ka zama kaga yanzu ashe duk wanda zai dauko yanzu kamar musamman wannan wanda ya kira sabon mazhaban nan shi lalle lalle duk wani hadisi da zai zo da ya saba da hankali ya zubar da shi ƙarya ne bai da shi ba kowa ya roito din wannan kaga hauka ne domin shari'a da sauran abubuwa watan ilimin na ubangiji madaukakin sarki ba maganar hankali ne san shi bane ba an fi sai dai magana ce ta imani kawai wasu abubuwan magana ce ta imani ba maganar ka ce sai hankalinka ya gane bane yanzu misali idan ka ce kai ba za ka yarda da ubangiji madaukakin sarki ba sai hankalinka ya gane ma a za ka yi to hankalinka ya san Allah din ya gwada ma Allah shi hankalin naka din yanzu misali alqur'ani Allah madaukakin sarki yana faɗa wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu shi Allah shine wanda yake al awwalu na farko amma kuma manzo Allah sallama ya faɗa a hadisi cewa laysa li awwalitihi ibtida'un farkon nashi baya da farko kai hankalinka ya san farko wanda baya da farko balle in sai abin da ya daidai hankalin za kama sai ya ce wal akhiru shine na ƙarshe manzo Allah sallama ya faɗa kuma laysa li akhiriyatihi inqida'un ƙarshen nashi kuma baya da ƙarshe ma na bai yankewa kai hankalinka ya san ƙarshe wanda ba da ƙarshe balle da an ce farko sai hankalinka ya gwada ma farko kai da an ce ƙarshe hankalinka sai ya gwada ma ƙarshe to amma shi ubangiji na farko ne wanda farkon bai da farko na ƙarshe ne wanda ƙarshen kuma bai da ƙarshe ya hankalinka zai gane wannan kai bai cewa sai hadisi sai ya daidai da hankalinka zaka yi aiki da shi in ba haka nan ba ƙarewa ne ko waro to abu ya zama shirme malam sannan sai ubangiji ya ci gaba da cewa kuma wa zahiru Allah shine mabayyani to gwada mana shi in ka taba ganin ubangiji madaukin sarki hankalinka yana iya gwada ma Allah ka gan shi ba shi ba za ka ya ce kuma a zahirin shi mabayani ne shi kuma ci albaɗin shi ɓoyayye ne don Allah hankalinka yana iya haɗa maka da ɓoye da bayani a zamani ɗaya kuma hankalinka ba zai iya ba yanzu misali in dai ga kana ana gani ga fili yanzu to ba ɓoye kake ba ku amma yanzu da ka ɓoye ka sha bayan wata katanga yanzu ba za a ganka ba saboda me saboda yanzu ka zama ɓoye da ka da ɓoye da bayani ba su haɗuwa lokaci ɗaya amma ga hankali amma ga ubangiji madaukin sarki saboda shi Allah madaukin sarki ya wuce a ci da hankali za a auna shi saboda haka magana mutum ya ce komi shi sai da hankali zai auna in bai daidai da hankali ne ba ba zai yarda da shi ba to ayoyin qur'ani ma suna da yawa na mutum zai karanta ba yasu billahi Allah ya kare mu da wannan mutum lafiya saboda haka kuma yawan misalin mu ko yanzu an ka ce mutum ya faɗi dalilin da yasa aka yin taimama aka yin alwala wajen sallah kaga bai da hankali bai iya gwada mashi ga dalilin da ya sanya aka yin alwala in za a yi sallah ko sai zama kamar irin abin da gano muke fada cewa wato wai da hankali da da imani suka yi sabani hankali ya ce shi ya san dalilin da ya sa tattauna kai da kasuwanci hankali ya ce shi ya san dalilin da ya sa an ce in za a yi sallah a yi alwala saboda ai ko gaban wani sarki zaka ta yi sai ka dan yi wanke jikinka ka dan gyara jikinka da kyau sannan ka je waje ne balle Allah madauke sarki tunda mai sallah gana wani kai da Allah almusalli yunaji rabbahu ai dan mutum ya tayar haske ne ga ubangiji wa shi yasa ka yi alwala sai imani ya ce mai to yanzu sai an ka ce kuma idan mutum ya alwala yanzu ya gama kana gamawa sai ka yi rihi tusa kenan da kayi an ka ce alwala ka ta walwale ko da yanzu yanzu ka gama alwalan nan jikin ka da sanyi ne bai bushe ba to nan fa kai hankali za ka fada hankali ce to nan ka mai gane ba sai imani ya kara ce mai to bayan wannan kuma sai an ka ce baka samu ruwan alwala din ba ka dafa kasa sai ka yi taimama ka gani in ma hasken huska ne aka so to ka dafa ƙasa ma ne ka ƙaraba ta fuskar taka yanzu to nan me zaka cewa ce ta nan ma ƙaraba da shi kaga shi hankali ba da shi aka addini ba imani ake magana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ko ka gane ta da kwakwalwarka ko baka gane ba kawai kai imani ka yadda amma magana ka zo ka ta ƙaryata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tunda sun saba ma hankalinka ai kwakwalwarka kuma duk malaman duniya ka kaf su bu su kalli haka ba sai kai ka kadai duk duniya ba wanda ya bata duk tuntuni kenan duk ba malamai kuma sannan duk malaman da aka yi gaba ɗaya dukkan su jahilai ne baki ɗaya ba wanda ya sani sai kai yanzu kenan duk ɗin wuta ne kenan ka ɗauko tun daga sahabbai wancan mutumin banza ne wancan ba kirki cikin sahabbai jama'a ka dawo daɗa sama kuma tabi ai tabi wata dukkan ba mutanen kirki kai gaba ɗaya kai gari ka sai kai kaɗai ne na kirki to wai kai ina ka samu kirkin tuna kuma yanzu abin da ka ganin kai ka da shi ya ina ka fahimci shi ina ka same shi gane su fa saboda haka Allah ya mana jagora za mu tsaya lokaci kuma ya insha Allah sai mun dawo sai mu dora muna fatan Allah ya mana jagora اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين